إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي gaba da darasin littafi a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta wanda an aye shi jira tana da shekara 813 ya rasu 813 Allah subhanahu wata'ala ya mushin ɗaya da rahama Allah ya amfana da mu abubuwan da za mu ji na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna a kitab na goma sha uku a wannan littafi mai albarka shine kitabul idain kuma mun tsaya a hadisi na ɗari biyar da ashirin da hudu hadisin da yake ƙarƙashin tarjamar da imamul bukhari a asalin littafin wanda ya kira ta da babul khuruj ilal musalla bi ghairi minbar baban da yake nuna al khuruj ilal musalla fita zuwa idi bi ghairi minbar ba tare da an kafa minbari ba kitabul idain ko sallar idi guda biyu yana daga ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ma al'umma ta musulmi shine samar mana da waɗansu ranaku guda biyu wanda suke sune idi na musulunci aka ce tare da kafin zuwa addinin musulunci akwai idi duka waɗanda ahlul kitab suke yi amma ga baki ɗaya sai aka shar'anta mana wannan don saba musu bai halitta samar da wani idi kafin samar da wani idi bayan waɗannan idi duka samar da wani idi na daban sai zama kamar shar'anta wani abu ne ko kuma ƙirƙirar wani abu ne wanda addinin musulunci bai samar da shi ba kamar gabatar Allah da manzo ne wanda kuma shiga gaban Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan samar da wani abu haramu ne ya yi hallazina amla tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi Allah ce ya ku mu'mine kan ku shiga gaban Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda zai aikata aikin da babu umarnin mu ci fa huwa radd abinda Allah ya shar'anta shine idul fitr da idul adha saboda haka samar da idudduka ko na shekara ko kuma waɗanda suke na mahallai duka waɗannan suna daga abeban da suke haramun ne kuma yana daga musibar da al'umma musulmi ta dinga koyi da al'ummar da ta gabace ta bangaren abin da ya shafi hukukuwa ko kuma ididduka ana ce a indiya kadai za ka samu musulmi suna da wasu ididdukan da sun kai idi 140 kawon misali a dinga ce idin bikin ko sallar samun yanci sallar samun kaza aihuwar kaza misali Isra'i da Mi'raji, Maulidi misali, aihuwar wani, aihuwar shugaba, kirkirar jam'iyya kaza, kirkirar kungiya kaza, kirkirar mu'assasa kaza, proje kaza, duk wannan haramun ne. Misali muna da wata kungiyar mu ko wata projen mu, a ce projen ta shekara kaza, eh mu haɗu mu yi wani biki na ta'asisin wannan. Duka wani abu ne wanda musulunci bai samar da wannan abin ba. Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu zuwa ga tafarkin da yake da daidai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kedan sai ya ce li kulli qaumin idun wa hadha iduna babu al-khuruj ila al-musalla bi ghairi minbar sai kuma hutahirin idi ba tare da an sa minbari ba asali kaga sallar juma'a minbari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yakan tokara ga fitittire sai kuma aka samu wani da ya wata mata ta sa ɗanta munize ya sassaƙa ma mazuwa sallallahu alaihi wasallama mumbari to amma sallar idi shi ba buƙatar a hau mumbari ana abin sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بأسا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلاة فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبي فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة وجعلتها قبل الصلاة daga sa'ad ibn sinan al-khudri shine abu sa'id yace manzo Allah sallallahu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khurju yawm al-fitr annabi sallallahu ya kasance yana fita yawm al-fitr wal adha a ranan idin fitr buɗe baki wal adha da layya ila al-musalla zuwa hilin idi wannan ya nuna kenan idi asali akan yin shi ne a musalla shiga cikin masallaci sai inda darura kamar yadda malamai ana tattauna dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam an sami ya idi a cikin masallaci ko ko akwai hadisi na ibnu majah wanda an tattauna dangane da inganto shi cewa akwai ranar da ruwa ya faru sai manzo sallallahu alaihi suka shiga cikin masallaci in har bukata ta ba da wannan kenan aka iya buta amma asali shine a yi shi a sarari musalla na manzo sallallahu alaihi wasallam wani balbali ne wanda tsakanin shi da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam zira'i dubu sau da haka na ake huta don yin sallar idi to tun da kaga a musalla ne ai babu bukatar mimbari sannan kuma musalla shine babban gurin da zai iya kwashewa duk mutanen musamman har mata ma ana bukatar su huta hadisi na ummu atiya kaga amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukhraj al huyyat wal awatiq to tunda har mata za su huta kaga akwai bukatar babban guri in a ce ga mata sun mutu kuma masallaci manzara su sa a cikin masallaci bai dauke ba tun da gaba ɗaya ne aka ce har ma wanda ba su zuwa a fitar da mata a fitar da 'yan mata kai ko mace tara al'ada ma'ana su ake kowa a yi dandazo gaba ɗaya al'umma musulmi a rahe gidaje a tahi a tahi sallabi to yanzu masallacin juma'a ya dauka kaga bai ya dauka ba in aka yi wannan fantsamawar masallacin manzara su san bai ya dauka ba to shine asalin me kenan musalla shi ne abinda shaf nasar ya littafi kenan salatul idi fi musalla huwa sunna ilal musalla zuwa hilin idi ta ka ce al musalla hilin idi al jami masallacin juma'a al masjid khamsu salawat zaka ga uku ne lokacin sai a ce jami a ce musalla a ce nan to wannan to an tantauna shin shi ma musalla hukuncin shi hukuncin masallaci ne ma'ana hilin idi shi ma kamar masallaci yake abubuwan da duka ya halitta ga in ka shiga hilin idi yanzu ya kayi tahiyatul masjid kaga hukuncin shi hukuncin masallaci ne yanzu kenan zaka je kara wannan hilin da ake idi to in ka je gurin sai kayi rakatul fajr sai kayi tahiyatul masjid sannan kuma kaga gurin ayo wasu masu mai da shi gurin shedanci kuma wasu mai da shi gurin huta kawai na ake zuwa yan kabu kabu da yan wannan sai ayi ta huta a gurin in har an kewaye shi an zagaye shi an killace shi to matsayin shi shi ma matsayin masallaci ne saboda masallaci shine gurin da zai zama to an killace shi an keɓance shi kawai don yin sallah in kuma a wani guri ne da ake zawa a yi sallah a nan to kaga ai ba a hamsu salawata a nan gurin sai ta kama ne a shekara ake zawa a haɗu a barbali ɗin ayi ilal musalla fa wani shayin ya bada bihi as-salatu farko abin da yake fara da shi ya zo a salatu sallah kaga ba mi ba ba khutba ba fa awwal shay'in yabda'u bihi as-salah abu na farko da annabi sallallahu alaihi yake farawa shine yin sallah thumma yansarifu bayan sallama sai juya fa yaqumu muqabilan nas sai tsaya yana mai fuskantarwa wajejen mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane kuma suna zaune a sahu sahu kaga abin da yake sunna bayan idi sallar idi ka zauna a inda kake kakkata shi abinda daga shekara sai shekara likulli qaumin idun wa hadha iduna amma sai kaga wani lokaci ana yin sallama mutane kawai a tashi ayi ta tahiyya wani kuma kawai sai ya tashi ana kutuba bai ka aka yana ta ɗaukan hotuna yana ta ɗaukan bidiyo kaga duka wannan kuskure ne abinda daga shekara sai shekara za ka je ka samu gawar ubangiji so ake ka zamna a inda kake kamar yadda liman ke kutuba sai ya gama yan mintuna ne kenan ba wani shan ya bada obi a sala abu na farko da annabi sallallahu alaihi ke farawa da shi shine sallah thumma yansarifu sai kuma ya juya fa yakumu muqabilan nas sai tsaya yana mai fuskantarwa wajejen mutane kaga faiqon maqabilan nas ba tare da yawon munbari ba wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zaune a sahu sahun su ba sun tashi sun yi tsaye ba a kai hakuri ka zauna fa ya inzuhum annab sallallahu alaihi musu wa'azi wa yusihim wa ya'muruhum ya musu wa'azi ya musu wasiya ya umarce su wannan shine asalin khutuba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godiyar Allah wazantarwa wasiya umarta da abubuwa na wajibi dama kuma ita hutuba ru'usul aqlam take bada ba wai an bane da za filla filla dake dake a dunkule ne ake har hadewa ababe kuma sannan ya zamanto waɗannan abubuwan su za su zame tsakiyar hutuba kar ya zamanto a siyasantar da hutuba idan ka zo hutuba kai amfani da wani abu na siyasa kai amfani da kazala kawai babban kai malami aikinka ya za ka gyara zukatan mutane ya za ka gyara tarbiyyar mutane ya za ka gyara kazaƙin mutane ka gani ɓangaren wancan wasu abubuwan da suka shayi gudana su ma da ahalin wannan komi kowa da ɓangaren shi to kai yanzu yi ƙoƙari ka sabke ta hurkinka ta yadda yanzu ga mutanen nan a gabanka ya za ka ƙulla zukatansu da Allah ya za ka ƙulla gangan cikinsu da tarbiyyar islamiyya in kai haka to kuma Allah ya lamunce zai sauƙaƙa musu tsadar rayuwa amma duk lokacin da kaga saman mun barirrika maimakin a dinga zancen bacin addini da gyaran addini sai za mun bari an mai da shi gurin gyaran tuwo wajen gyara abin nan to kuma akwai akwai musiba akwai matsala kamar yadda wanda ga magabata ya ce labudda ya zama to wadannan abun su zaka sa a gaban ka matsar mutane sun gyaru to siyasar su za ta gyaru al'amuran su za su gyaru amma zan ya zama to wala Allah ka kara ma isan su ruwa to kuma za a iya samun mashkila ko kuma misali kamar da ma mun bari gurin tsegumi kaga akwai kasashen da zaka ga abin da yasa mafi yawa irin wannan abu ko da mu babu shi to labudda a dinga ishara saboda mutum zai iya samun kanshi a matsayin limami duniya kuma yanzu an game zaka yana gizo wani yana kaza abin yana burge ka to ba dan wani a wata duniya kaga abu yana burge ka sai yake nuna cewa Allah ya yarda da wannan tsarin a kale ka duk menene abin da Allah ke so yarda da shi duk lokacin da za a ce ka zama limamin da mutum dubu za su zauna su sama ido su kashe kunnuwansu har ma aka ce in suka saki suka yi magana to ba su da shuba'a to zuho ta babbar amana ce take kanka wannan jawabin da kake kuma jawabin nan naka a duniya babu wanda shugaban ƙasar kun yana jawabi ba zai samu wannan kulawar da kai ka samu ba hankalinsu da tunaninsu duka yana tare da kai to he kai amfani da wannan damar ka dinga jefa musu azuzzuka ka gani inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid zukata wannan nasa da suke halarce to sai kai kokarin ka dinga jefa musu Allah subhanahu wataala sai ka ga da haka nan duk al'umma ta gyaru shi yasa munbari yana da daurin shi khutba ta juma'a tana da daurin ta na gyara mutane sati zuwa sati idi yana da daurin shi gyara mutane kenan idi zuwa idi arafa hudu ba ta arafa tana da wannan inta shi sai an ka kalla immatul haramain da sun zo za su yi hutuba ta arafa sai kaga abubuwan da suke tiddin kulewa wani abu ne wanda kawai ya shahimi yaya zai zama to an gudanar da mutane ya za tsamakar da musulmin duniya daga wata matsala to shine babban kenan abin nan saboda haka fa ya'izuhum hutuba ta zama ta kunshi wa'azi wa yusihim kuma sannan ya yi musu mai tausaya musu wasiya waye amurhum sai kuma ya umarce su musamman sai kawo abin da yake yake da alaka da shi idikin kamar in fitar ne wannan rago yinin su menene abin da yake da alaka da wannan ko kuma a in layyace to kuma wannan rago kwanuka din menene yake da alaka da shi to haka ya kamata mutum ya kalla wannan shine khutba bayan kana rido an ya kada ba in kuma yana nufin aika wani sumame qata'a sai ya tura aw ya amara bi shay'in amara bi ko kuma inda kai wani abin da sallallahu alaihi wasallam zai umarni sai umarni thumma yansarif saboda ai wani taro ne aka hadu to sai amfani da wannan dama din sallallahu alaihi wasallam thumma yansarif sai kuma ya juya قال أبو سعيد أبو سعيد يتي فلم يزل الناس على ذلك بابوشي با صحابي سنة كان وانا حتى خرجت مع مروان har lokacin da kenan na huta tare da Marwan kaga wannan ya nuna yadda ubangiji subhanahu wataala albarkaci shekarun Abu Sa'id Sa'd ibn Sina yace hatta kharajtu ma Marwan hannan fita idi tare da Marwan wa huwa amirul Madina a lokacin shi Marwan shine gwamna na Madina fi adha aw fitr fi adha aw fitr ko dai a layya ko kuma a bude baki falamma ataina al-musalla lokacin da muka zo hilin idi idamun barun sai ga wani membari nan banahu kathiru bin salt kathiru bin salt ya gina shi saboda ai kaga daji ne hili ne da idi yanzu in aka kana katako zai za iya bata shi zai iya salwanta to shine shi kathiru bin salt saboda gidan shi yana kusa da gurin shi kuma sai ya kokarin ijtihadi ne nashi sai ya gina da birgi da abin nan sai mun bari a gurin shi koga istiharin shi saboda mi juma'a da wannan duka yanda ake sai fahimci kamar idi ma kenan ana da bukatuwa zuwa ga wannan abin fa idza marwan yuridu an yartaqiya yace sai marwan naga yana nufin ya hau wannan mumbarin da kafir ibn salt ya zamanto ya gina qabla an yusalliya tun kafin sallah kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yake sunna shi shine gabatar da sallah sannan gabatar da idi qabla an yusalliya fajazabtu bi thawbi yace sai na binciko sai na jayo tufashi sai na jayo shi da tufashi jami kar ya hau ya sabko kar ya hau fartaqa saboda haka fartafa a lokacin sai fajazabani sai ya fizge ni ya fizga haka fartafa sai ya hau kenan ni na jayo shi haka sai fizge sai ya je ya hau kawai fartafa kamar misali mutum zaka yi sai ya jayo ka kai kuma sai ka fizga kawai shikenan to kaga sai kyale shi saboda ba lokacin jayo shi ba zai ko a kama kuma ta ba ba almuhimmu dai ya mishi inkari akan wannan to ko babu bukatar kenan a yi ta abin da tunda shi ma ya sha wannan kuma shine abin da yake daidai da abin da shi ma shi ma kuma yayi a wannan lokacin fartaba fa khataba qabla as-salah sai khutuba kafin yin sallah fa qultu lahu sai nace me khayyartum wallahi na rantsa da Allah kun canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce aba sa'id ƙar zahaba mata alam ya ce abinda ka sani hoyin ziyatahi na ɗa'ar mutane da zamansu su saurara da zamansu su ba da haɗin kai yanzu wannan abin babu shi tun a wancan lokacin farat ya ce ƙar zahaban lazi mata alam abinda ka sani ya tafi faƙulta na ce ma alam wallahi khairun min ma la alam abinda na sani na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yafi alkhairi akan abinda ban san shi ba saboda ni abinda na sani babu zama sallah ake gabatarwa kafin khutba abinda na sani ba mun bari ba ake hawa saboda musalla ne wa zai kare wani babu mai kare wani saboda fallin farbin hili ne faqala yace innan nas lam yakunu yajlisuna lana sai yake hudin uzurin shi innan nas lam yakunu yajlisuna lana yace mutane mu ba su zaman to ba suna zama don sauraron khutban mu ba da sala bayan sallah waj'altuha qabla salah shine ni kuma sai na sa khutba kafin sallah kenan dolan ka dai kaga zaka jira sallah to shine he na gabatar da wannan dan in ribaci yi musu irqa'in khutba din wannan hadisin Imam al-Bukhari ya maimaita shi a kitabul hayat babu tarkul haidi as-sawma da zakka babu zakata alal aqarib da kuma as-sawm babu al-haid tatruku as-sawm wa salah da kuma shahadat babu shahadatin nisa diya kakkawo wannan abinda hadisi yake karantar da mu shine abinda mala ya tarjama khuruji ila al-musalla bi ghairi minbar fita zuwa hilin idi ba tare da an sa minbari ba wannan kuma shine abinda yake asali kenan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gabatar da sallah sai bayan an yi sallah sai kuma ya zamanto an yi khutba a nan gurin zamu ga Abu Sa'id al-Khudri sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara yarda a gare shi yayi ma wannan gwamnatin wannan shugaba na Madina ya yi mashi inkarin munkarin da ya zamanto ya aikata na mai saba ma sunna kuma ya yi hakan ne alanan a fili ma'ana a gaban mutane a sarari wanda kuma hadisi ya tabbata na mazala sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi nasiha ga wanda yake shugaba to lalle ya ja hannun shi kebance shi ya yi mishi a wata ruwa ya falin sa'o inda ya mishi nasiha ya agun shi a gaban shi to da wannan ne wasu suka ce kenan nan kaga Abu Sa'id kai tsaye ya mushi inkarin wannan amru bil ma'ruf nahyi an munkar ko da ga shugaba ne wannan zaka iya shiga kai gashi suka ce abin da ake bagana ya zama bayan irin shi misali kaga sai zama tamkayi ba amma yanzu a gaban shi ne ba daidai ba ga kai gashi ba a zancen ko da jama'a ko ba jama'a misali saboda shi ma ɗaya ne daga cikin musulmi amru bil ma'ruf nahyi an munkar shi kuma wajibi ne shine ma siffar wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a fitar da wanda yake shugaba ko kuma wanda yake a'a ba shugaba ba Allahumma sai dai in wata nasiha ce da jan hankali sai suke bambanta su tsakanin kenan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kuma bangaren nasiha bangaren nasiha suka ce kenan in nasiha ce da wani jan hankali to wannan kuma sai ka je ka same shi daga kai sai shi amma sai aikata wani abu na ba daidai ba yanzu misali nan kaga ai gaban mutane ne in har ya kyale shi bai ba inkari a nan to ya nuna kenan shari'a ne a nan babu wanda ake daga ma a inda za a ce abu sa'id a nan gurin misali sai ce bari in bari sai an ida in keɓance shi to kaga yanzu adadin wannan wanda suka halarta wani haɓa da ba ƙara haɗuwa da shi ba ya tahi ya yi bulaguro shi kenan yanzu kuma zai je can ma ya sa min ya sa min bari gyau suka ce to wannan abin shi ne kenan in munkari ne shugaba ya aikata a gaban kuma jama'a wanda kuma kyalewa kin zai zama kamar an tabbatar da tabbatar da shi akan farna ne in dai har cikin mushi inkarin babu wani munkarin da yafi wannan girma in kuma ya zama to in an mushi inkarin anan za a samu kuma wani munkarin da yayi wannan abin girma to kenan anan ma sai ya irtika ba khaffu dararin sai ya kyale shi matsalan ya aikata wani abu ba daidai ba cikin tilin jama'a ne kuma dama anan ta samu amma ka mushi inkari to za a samu wata mafasada mai yawa ko mutane za su yi mushi kone ko kuma zai zamanto shi da kanshi ma ya yi ɗagawa ko ya ɗauki wani mummunan mataki ka gani kuma ya dakatar da wani wa'azin ku ko abubuwa to nan gurin kaga in kai barnar da za ta biyo baya ta hi barnar da yake kai to nan gurin sai ka kyale amma in ba nan ba kyale shin a inda yi to sai zama kuskure sai kuma masu bambanta da nasiha suka ce nasiha kenan shine inda ko wani ja hankalin da zaka mi kenan bambanci da wani munkarin da ka gani yanzu wannan bangaren nasiha ne kan wani gyara ko kuma kyautata siyasa ko na suka ce to wannan kuma shine falin sahu kenan sirran ka gani falin sahu sirran sai ya same shi ya me nasiha din kenan a sirrance kar ya zo saman mumbari kawai ya ta keta shi yana tarata takashi wannan bai da ga manhaji na magabata an samu da dama daga sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun yi inkari a hili na wani munkarin da aka samu kenan waɗansu daga shugabanni sun yi wannan ya samu abul faraj ya yi wata risala wadda ya zazzano irin abubuwan da aka samu tun daga zamanin sahabbai har zuwa kenan baya da sahabbai na faruwar makamancin irin wannan abin to amma ba wai ya buɗe ƙofa bane a hili na irin yadda aka mai da mumbari guraren hawa a ratattaki shugabanni shi yasa zaka ga wannan abin da ake yasa sun gyara bai iya sa sun gyara ba a Hausa mun bari a dinga fallasa ana faɗi wannan shi kanshi saba ma sunna shi kanshi saba ma sunna saboda haka kenan wannan kuskure ne amma da bambanci da a samu shugaban yayi munkarin a gaban kuma gaban mutane ga kai gashi to wannan sai ka yi mushi inkari saboda marra aminku munkaran fare bayyuhu biyadi kaga wannan ya game alal umum kenan fariqan yurhu biyadi ya canza wannan abin da hannun shi to sai kuma bangaren kenan shi kuma wacce addinin nasiha kunna liman wali a'immatul muslimina ita kuma to shine falin sahu sirran nasiha kenan sirran shi ita kuma sai ya kebance shi kenan yayi mishi ita a sirru amma munkarin da ya gani a gaban shi to nan gurin zai yi mishi kamar yadda Abu Sa'id ya sabke wajibin shi wannan yana nuna wajibi ne inkarin munkar koda a gaban koda ga wane ne matkar ba dai za a samu ba aikata munkarin da yayi wannan girma kuma shine matafiya ta ahlus sunna wal jamaa illa sabanin da ake kallon shi a matsayin sabani na manhaji wanda kuma ya baya zuwa ga waɗansu da suka dinga suka fada su ma barnar da ta hibbannar da ake yi kamar cin mutuncin malamai da kuma zubar da mutuncinsu da zubda kimarsu a ƙoƙarin ɗaukaka ƙimar waɗansu 'yan siyasan da za ka samu wasu ƙazamai ne. Kaga da yawa za ka samu guraren da ka samu wasu gwamnoni wanda suke da tunin abubuwan kumiya a dankare. to kuma sai kaga gehe ɗaya wani malami ya zo yana ta ƙoƙarin garin ya kare waɗancan kuma sai ya leka gaba ɗaya malamai ba wanda zai cire ma hula ya ta cin mutuncin malamai sai ya rumtse idan shi daga cewa ayar da ta yi umarni akan ɗa'a ga ulil amri ita ta yi umarni akan ɗa'a ga malamai kuma darajar malaman nan da alhurman malaman nan waɗannan shugabannin ba su kama ta darajar malaman nan da wancan shugabannin ba su kama su shugabannin suna siyasantar mutane ne a ɓangaren duniyarsu malaman kuma suna siyasantar su ne ɓangaren lafiyarsu in ma ba dan malaman ba da su da kansu shugabannin ba iya musu da'a ba kenan da Allah ce ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ulil amri minkum ulil amri nami na malamai ulil amri na shugabanni to ya zaka zo garin ka kare darajar waɗansu yan siyasa kuma ka dinga samun waɗansu malaman da suke da hasanat din su wanda ba za ka iya lissafa ta ba kai ta cin mutuncin su kuma gehe ɗaya sai ka ga wani kazaman ɗan siyasa wani ɓarawo ma wanda shi ɓata gari ne ka gani ɓata gari ne inda ka ɗauki gwamnonin da da yawa daga wasu du'a suke ƙoƙarin ma kariya suke ta ƙoƙarin musu kaza sai ka ga babu wani abu mai kyau da za ka iya kallo in ban da sata da abin kumya da ƙarfa-ƙarfa da suka yi to kaga wannan gaskiya da yawa daga 'yan uwa matasa masu ƙoƙarin kira zuwa ga tafarki na mazan jiya sun haɗa wannan kuskuren da in ba su abu ma zai iya cinyawa hasana ta da mutum saboda naman malamai dafi gare shi kuma in aka barar da mutuncin malamai to wane ne kuma zai sauran mutunci su ne suke ce ma ga yanda za ka bi Allah ga yanda za ka yi manzanar sassar ga yanda za a bi waɗanda suke shugabanni ga yanda za a girma kaza yanzu yi ake kallon su dukkinsu a matsayin wanda suke ba na kirki ba a lokacin da kuma ake ƙoƙarin karewa martabar waɗancan in ma ka ajiye wannan kuma sai ka dawo hallansu hodancan shugabannin da ake ce a musu biyayya kar ka manta biyayya ma da ake cewa a musu wata biyayya ce ta kokarin maslaha da karewa su bar jini amma fa ba wai ainihin qur'ani su bane da yake maka magana akai su waɗannan a tsarin manhaji matabiya ta ahlus sunna wal jama'a waɗannan an ki musu gone ne saboda me kenan sun fi karhin sun mallake ku sun rinjaye ku wannan ne sababi to su kuma waɗancan malaman fa ya za ka kwatanta su da waɗanda to kaga eh kaga abin da ake yi abin yana da muni kwarai kuma lalle ya kamata matashi ya zama to nesa da iri-irin waɗannan tafarki ɗin na masu irin wannan tsarin na rashin ganin waɗanda suke malamai ta ƙoƙarin ba da kariya ga waɗancan har ma wannan abin ya sa kaga na ji ɗaya daga cikin lattijawan malamai Allah saka mai da alkhairi da aka hira da shi abin nan sai ce abin da yake abin takaici yace zaka ga za a zo a ci mutuncin wani dan siyasa yace sai malami ya zo yana kokarin kare mai daraja yace a gehe ɗaya kai kuma malamin aka ci mutuncinka shi bai kare ma bai kare ma mutunci kaga shakinci nawa ake ma malama lokacin da mutum yana gwamna yana da damar ya sa a shako kowa za a zo a ɗauki wani malami a ɓata mai suna a ci mutuncin shi a mishi komi amma ba a kamo mutum amma lokacin da aka taɓa mata wani ɗan siyasa ko aka taɓa za ka ga an laluko mutumin duk inda ya shiga an shako shi to malamin da yake baka kariya shi me yasa shi da aka ci mutuncin shi ba shako wanda suka ci mutuncin na shi kuma ya za ka zama kai malamin ka zama kuma kai ne ɗan kare wancan muradin ɗan siyasa duk ban na shi in yayi kuma kai za ka shahimi kaga abin da safiyanu sauri Allah ya ce da rahama da wani ya ce ya shef kuma ta kuzu dananiyar kuna rika dananiyar din nan ya ce laula haɗe dananiyar la taman dala bina haula ilmuluk ya ce ai ba don waɗannan kuɗin ba da muke nema in canje nan ya ce da waɗannan sarakunan sun maida mu mishiyar in gogewa jibinsu da wannan ɗinsu kaga duk wani matsala sun samu sai a kira to malam kuku ne malaman Allah gashi yanzu an mana kaza sun ce kaza to ku amfanin ku kenan yanzu yanda zai amfani da dan siyasa ya kare martaba shi to haka mai kuma kai malamin sai amfani da kai kuma he malamin yazo shi kuma akan mambari ya su koma suna ta mai dariya su sun san basu da gaskiya wata tsiya suka yi kuma kai ka zo kana kare ƙarya ko baka sani ba ko ka sani to kaga kuskure ne yace ku bar su in an taba mutuncin su ku bar su iyansu da ƴan uwansu su kare su haka ne lazima abu yace zaka zo kana bashi kariya har ka gama ba ƙur'ani da sunna kariya za ka zo kana ba ɗan siyasa kariya ka gama ba ƙur'ani da abin nan kariya kuma ka zo kana ba ɗan siyasa kariya kana mai tazkiya to shi dan siyasa haushe maki yau ka ganshi nan gobe ka ganshi ne ka gama bashi dan siyasa sai baka kumiya ka gani he ka gama mishi duk abin da zaka mishi in ya kirta ko ta tsaya he ka shi kumiya hutawa ka gani to zaka ga gaskiya wannan kuskure ne ake samu ɗan uwa matasa suna yi kar ya burge mu wannan abin lalle lalle mu bi tafarki na manhaji na salafus salih kuma magabata babu abin da suka bari komi sun yi ƙoƙarin bebe shi dalla-dalla na ƙur'ani da sunna sun huddo shi ba wai a wannan karnin ba ne ko a wannan shekarar ne aka gane cewa ba a magana a kan shugabanni sama mumbari balle kai ta zagin malaman da suka yi wannan ba a wannan wannan ɗin ba ne kuma sannan a gidan sunna ma mas'ala ce khilafiya to don me mas'alar da salafu ma sun yi saɓani a ita kuma kai za ka ɗauko kai ta zagin malamai kana cin mutuncinsu duk wannan da kuka ga suna zagin malaman da ka sani manyan malamai akan wannan mas'alar da ya ta inkarul alami akan ta ce in ka ji an tsine ma wani malami sun bar da ashi sun mai kaza duk akan wannan ne to kuma ita mas'alar salafus salih ba sai sabani ba rigo bane aka fara wannan ya akan ta illa kawai hadisan da aka samu ko asar da aka samu sahabbai sun yi inkari a hili ga waɗanda suke kenan wasu shugabanni malamai sun ba da amsa akan irin wannan waɗansunsu za ka iya ba su uzarin rashin sanin wancan hadisi in mafi waɗansunsu kuma yanayi ne ya ba su haka kamar munkarin ne in ba su canza shi ba a nan to mutane za su tashi da wannan ɓarni shi yasa sai suka yi haka amma asali su ma suna gabatar da wannan nasiha ɗin a surrance kamar yadda wani ya ya ce ma sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ba za ka shiga ba kama wa da nasiha afon ba za ka shiga ba kama sai na usman nasiha ya ce na mishi shin sai na huto na zo na ce maka na yi mishi nasiha ɗin ne ka san da koyon da komai su ce to ai an yi kaza malamai ba su ce kaza yanzu so kake shi malamin in ya je ya ma shugaban nasiha ko ya ma mayar nasiha kuma sai ya zo ce ai mun je na samu shi har gaba da gaba ma muka je na ce mai kaza to ina hikimar wannan ka gani rashin hodi maka da malamai suke ba ya nuna cewa ba su yi ma shugabanni nasiha a sarrance ba ya nuna wannan abin suna iyayen da suke sai dai ba za su hoto ba su ce maka sanyi kuma kai ba za in ka ce kuma ba su yi ba kama su adalci ba kama masu cewa shugabanni na saudiya sun bar kaza sa yanzu so kake shek abdulaziz bin ba abin nan shek salih fauzan fauzan ya hoto yana cewa na je na samu salman na ce mai ka ji tsoron allah na je na samu muhammad bin salman na ce mai ka aika za so kake to kuma in ya je mishi nasiha kuma lazim ne sai ya dauki nasiha shi da ya mishi lazim ne sai ya dauka ka gani ba lazim bane ya dauka kuma sannan barna nawa ce aka tunkuɗe musabbabin su barna nawa aka tunkuɗe wanda kai ba za ka iya ba tunkuɗewa barna din kai kana daga ma masu sabbaba barna ka gani to kuma so kace su huto su dinga zanga zanga a sa yan sanda su rike su mutane su fusata su ga cewa an daki malamai na Allah gaba ɗaya kuma daular duka a tada rikici kuma amurka da rasha da ina ne kuma su je su murkushe dama wasu na ce hajjin ma a dinga amsa baki baki majalisar ɗinkin duniya ta amshe ma shi ɗin daga al su'ud kaga sai ka ga to me mutane suke so ka gani me suke so haka in dai ka yarda da tsoron allah malami kuma ka yarda da ga manhajin da yake tafiya a kai sai ka mai kyakkyawan tsammani tabbas sun yi nasa shugabannin suke tashi su zo gidansu so nawa za ka ga gashi nan gurin salman ya tashi muhammadu bin salman ya tashi ya tattaka ya je gidan salif fuzan ya tattaka ya tashi ya je wajen abdulkarim khudai ya tattaka tashi ya kai wajen kaza rihe khatama na kutubu sita na abdulrazak na afun abdulmuhsin abbad kaga Salman ya aika makudan kudade aka je gashi ja'iza ce ta Malik gata kaza kaza kaza da amma Abdul Musul bai halarta ba yasa dan shi Abdul Razak ya wakilce shi yace mahaifina turo nan wakilci kaza kaza kaza kuma wannan ja'iza da aka kawo duka gashi ya ba da sunayen waɗanda duk za a wasu amma to kaga akwai alaka mai kyau amma bai nuna maka mutumin da yake da mulki kuma dole mai mulki sai abin da aka gaya mai ya ɗauka kuma mantawa mutanen suke daga cikin khulafa daga waɗanda suka zo khalifofi na daula ta banu abbas ba a samu ba iri-irin waɗanda masu kwankwaɗa giya ne ta'amuli da mata waɗanda suke kiristoci akwai ma wanda ma ana ma tuhumar musulunci shi saboda yanda ya dinga bibiyar wata wadda take ba musulmi ba ka gani zai sha giya lokacin ma zo sallah ba ana ana ma zance shekara dubu dona ba yau bane aka fara waƙe-waƙen shi da ya je a gayyato mawaƙa a je a yi waƙa a yi raye-raye a yi suware shekara dubu dona ba ke mazance ba wai yau bane ba aka fara wannan abin kuma su kaɗai ne shugabanninsu suke zuwa suna suware ko a gayyato mawaƙiya kai sai ka ɗauki kai shugabanninka ya suke kai naka ƙur'ani ce ake zauwa a yi ko menene suke in za ka raina na wani sai ka kalli kai naka tufana iran sai su kalli a shugabansu yake shi shugabansu shahihe ne da mai duka baya wannan abin kaga in ka leƙa abin kuma yawa wasu yaka ce to su albarka ma ka gani to wannan duka gaskiya ba manhaji bane na ahlus sunna yin guluwi can ko kuma yin ifrati labudda ya zamanto mu tahi a alal jada kuma mu san kimar malamai kar mu je garin kokarin karewa waɗancan kuma mu tuje darajar waɗannan mu san cewa kai tsaye girmama malamai girmama sha'ir ne na addinin Allah ban ce ma ba girmama wancan shugaban girmama sha'ir ne na addinin Allah amma ka san cewa girmama malami inna min ikrami la ikrami ijlal la ikrami zai shebatu muslim wa hamilul qur'an kai tsaye ka girmama makarancin qur'ani Allah subhanahu wataala ka girmama ka gani wajibi ne kare darajar su mutunta su girmama su haka kuma su ma shugabanni haramun ne ka barar da mutuncinsu saboda barar da mutuncinsu zai bayi zuwa ga wawaye su yi musu bone yin bone kuma zai bayi a kwaran yadda jinin al'umma ka gani to amma dai shugabannin darajarsa ba ta kai ba darajar waɗancan babul mashi wa rukubi ila al-eid wa as-salah qabla al-khutbati bi ghairi adhan wa la iqama sai kuma al-mashi tahiya qahwa rukub da kuma hawa ila al-eid wasu a mota wasu a inji wasu a kafa qabla al-khutbah kafin khutba bi ghairi adhan wala iqama kuma ba tare da an kira sallah ba babu iqama an ibn abbas radiyallahu anhuma wa an ibn abbas wa jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala lam yakun yu'adhan yawm al-fitr wala yawm al-adha ba a kiran sallah a idin layya ko idin bude baki wala iqama babu khutbah ba'da al-eid khutba bayan idi wa anhu ibn abbas radiyallahu anhuma qala شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبه dukkan su waɗannan suna yin sallah qabla al-khutba kafin khutba kaga shine asalin kenan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu fadl al-amal fi ayyam at-tashrik wasu kace to menene Hafiz ibn Hajar Allah ya tsince da rahama ya ka uzuri na Marwan akan yin wannan yace Marwan wani ijtihadi ne shi shi yasa ma sai ce masa na Usman innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salat shi yana ga ba lazim bane ba ba ba, ba tilas bane ayita kenan ba ayita ba sama mun bari ba saboda haka yana ganin cewa yin haka nan halaka ne ya kai wancan ko akai wannan ma yayi to kuma sai zama mutane suna watsewa to kaje hikimar shi ijtihadi ne a baban shi to amma akwai ijtihadi a lokacin da ke da kwai nasi kaga babu shi yasa shi kuma sayyidina Usman sai ke tabbatar afun Abu Sa'id sai ke tabbatar mai ce a'a ga ho abin da yake sunnar manzo Allah sai in kuma sunna ta tabbata babu zancan wani ijtihadi ko abin nan babu khutba ba'da al-eid babu fadl al-amal fi ayyam at-tashriq sai kuma fadala ayyuka na ibada ayyam at-tashriq ayyam at-tashriq anan gurin yana ya ambaci ayyam at-tashriq yana nufin waɗancan kwanuka waɗanda suke kenan kwanuka na namina da kuma kenan wancan liyalil ashir wa anhu radiyallahu anhu kenan ba waɗancan na kwana na 11 12 13 ba wa anhu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amal fi ayyam afdal minha fi hadha al ashir babu wani aiki wanda yake mafifici kamar aikin waɗannan kwanukan goma qalu walal jihad suka ce ko da jihadi tun da kaga kololuwan addinin musulunci wa zirwata sanamihi aljihadu fi sabilillah to shi yasa kai tsaye suka ce walal jihad ya rasulullah ko da ma jihadi ne kaga saboda mi sananna abu ne wajen su kenan fadla na jihadi saboda da shine addini yake dauka kuwa in ba ai ba jihadi da dukiya ba ai ba jihadi da ilimi to ya ilimi ba ai ba jihadi da gangar jiki to ya addini zai miki kaga dole shi yasa ya Allah subhanahu wataala ce jahidu bi amwalikum da dukiyanku duk inda za ka ji in ba inna Allah hashkara min almu'minina anfusahum wa amwalahum dukiya ake fara kawowa kafin a fara kawowa rai saboda ita dukiyar tana in babu dukiyar to in na ilimi ne dole sai da dukiya in na ganga jiki ne dole sai da dukiya sayan makamai to shi yasa sai a kaddamar da dukiya shi yasa bayan da za ya zamanto an samu ci gaba da wannan dole sai da dukiya ta ce qiyamul aishi duk abin da gaga ya tahi daidai to he da wannan addinin musulunci ba tahiya dole sai da wannan sai da dukiya walal jihad qala walal jihad illa rajulun kharaja yaqatil bi nafsihi wa malihi falam yarji bi shay sai dai mutumin da ya fita yana mai jefa kanshi zuwa ga tunkarar shahada da dukiyar shi da kanshi bai dawo da komi ba ya kwashi dukiyar shi ya tahi kuma da ranshi gaba ɗaya bai dawo da komi bai ce to sai wannan ne zai kai fadalar waɗannan kwanuka to amma kaga kwanukan sai su zo su wani ba tare da yayi wani abin a so a gani ba shi kuma irin wannan bonus sai ubangiji subhanahu wataala ke ma al'umma ta musulmi wanda ake buƙatar da zaran wannan kwanukan sun zo to mu zagi ne dan sai mu ribace su misali watan da zamu kama na gobe kaga wata ne wanda manzo Allah sassan yake yawan yin azumin nafila a shi to yanzu da zara an ce maka ya kama watan sha'ban to kuma sai ka zagi ne da tun yanzu ya ka kimtsa ka shirya cewa watan gobe wata ne mai wanda an sunanta yawaita azumin nafila kuma in ya huce maka ba lalle ba shekarar gaba in har Allah ya ja kwanukan ka kai wannan lokaci to sai ka dage ka kama babu takbir ayyami minan wa idza gada ila arafa sai kuma takbir yin kabarbari ayyami minan a kwanukan mina da kuma kwanuka na kafin mina wa idza gada ila arafa kai har ma in ka je arafa mu ma kuma da muke gida an shar'anta mana wannan yin kabarbari a waɗannan kwanuka ɗin guda goma sha uku. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu su'ila an talbiya kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuke talbiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam qala kana yulabbi almulabbi la yunkaru alai mai talbiya yana talbiya ba mai mai inkari wa yukabbiru almukabbiru fala yunkaru alai mai kabbara yana kabbara babu mai masa inkari saboda haka kowanne mutum ya a hilin arafa ya yi daidai baban nahar wa zabahi yawman nahar bil musalla sai kuma sokewa hadaya kamar sokewa hadaya kamar raƙumi ko kuma yanka dabbobin yankawa yawman nahar bil musalla ana buƙatar ya zaman to kenan a ranar layi a musalla a hilin idi saboda kaga wani guri ne wanda yake balbali to tunda babban guri ne a gamu a yanka anan ya iya zaman to can can can kenan lungu-lungu kenan ba laifi bane inda wani sarari ya zamanto an huta zai zamanto akwai wani haiba kuma da akwai haɗuwar kai wanda kuma musulunci wannan abin yake so maimaki a ce wancan cikin gidan shi wancan ce inda akwai wani ɗan balbali to sai a huto wannan balbalin kowa ga baki da kaga da akwai nau'i na zumunci kuma mabukata sai su halarci gurin kaga wannan sai sa duk mutane su zamanto suna samu babu nari والذبح يوم النار بالمصلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر ينهر ويذبح بالمصلى من صلى صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا سوكيوا كما ينكا بالمصلى أهيل إيدي يا ميمت وانا كتاب الحج باب النهر في منهر النبي صلى الله عليه وسلم أعضاهما باب أو باب الأضحية والنهر بالمصلى باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد wanda ya saba ma hanya a lokacin da yake dawowa ranar idi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je ta wata hanya kuma sai sauya wata hanya din cikin canza hanya da akwai kenan da akwai kenan nuna haifa ta addinin musulunci ta yadda zai zamanto an yawaitu titina din da akwai kuma taimaka ma waɗanda suke masaki an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul eid idza kana yawmul eid annabi sallallahu alaihi wasallam yin idi ya kasance khalafa tariq yakan saba ma hanyar da yaje a dawowa sai ya masanya ta babun idza fata wal eid yusalli rak'atayn idan ranar idi ta kubce ma mutum ko idi ya kubce ma mutum ya salli rak'atayn zai sallaci raka'a biyu hadithu aisha radiyallahu anha fi amr al habasha hujja wadda malam ya istishe ya kawo hujja da ita a wannan tarjamar sai ce hadisu Aisha fi amrin Habasha ta kaddam hadisin Aisha lamarin waɗancan mutanen Habasha wanda satin gaba ya gabata da suka zo suna wasa a ranar Idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su kowace kowane al'umma suna da kenan ranar idin su mu ma wannan shine ranar idin mu al'umma ta musulmi wa zada fi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya sai ƙara ƙalar tace fa zajarahum umar sai na umar sai ya hantare su kaga a can gurin sai na abubakar ne a lokacin sai ya yi musu magana yayi magana ga sayyidatina Aisha radiyallahu anha zaki tabbatar da wannan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan ya nuna ma'aihi a lokacin da ya gaɗe shi tayi ba daidai ba zai iya mata inkari zai iya zarginta koda kuwa a gaban wanda yake mijinta ne koda a gaban wanda yake sirkin shi ne kenan zai zamanto yayi wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da'hum amnan da'hum barsu amnan ma'ana barsu amnan ma'ana mun amintar da su amnan kuna cikin aminci bani arfida ma'ana da an uturku li anna qad amannahu mun ba su aminci ma'ana an amintar da su suna iya saboda rana ce wadda take ta farin ciki a wannan hadisi din ina alaka da za ta kulla mana tsakanin shi da tarjuma babun idza fatahu al-eid yusalli rak'atayn in idi ya kubce ma mutum zai iya raka'a biyu sai kawo wannan hadisin a ciki ina dalilin da yake nuna cewa wanda ya rasa idi sallawalla a kamar sai kawo takambacin wacan to ai zancen ma in an zo misali musalla a yi raka a biyu ta hiyatar masjid ko wannan ai kaga shi ma mas'ala ce wadda take khilafiyya go cewa ma za a yi sallah ɗin kaga ita ma mas'ala an tantauna akan ta za a yi sallah ko ba za a yi sallah ba kaga an tantauna akai go an tantauna akan wannan mas'ala ɗin Mm. tunda irin su ibn umar ibn mas'ud hassan ibn sa'id hassan sa'id ibn musayyib su suna ga in mutun yazo hilin idi zai gabatar da sallar shiraka a biyu saboda asali kenan zai gabatar da tahiyatul muslim tunda gurin sallah ne su suna ga kenan aful suna ga baya halitta mutun yayi wannan amma Anas Abu Huraira Imam Shafi'i su kuma da Ibn Munzur su kuma sun zabi kenan mutun zai iya ya halitta yi wannan amma rashin yi kin shine asali tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba haka nan kuma haka sahabbai ma ba samu ba suna yi menene alaka shi wannan tarjumar da kuma hadisin da yake kasa babun idza fatahu al-eid yusalli rak'atayn in eid ya kubce me zai sallaci raka'a biyu sai aka ka hadithan Aisha wancan na kissar waɗansu yara waɗanda suke mata sun zo suna waka tace ba mawaka bane ba da irin wakar da ya zamanto kenan an dinga yi a ranar buwasu ina alaƙa tsakanin ce za fata wal'idi salli raka'atai da wannan wasa ne to shi kenan bara sa ja'iza wanda ya kawo yana da da ba a katuwa mai kyau ta ɗariƙul hijira ta yana babu sa'ada ta yi akwai ɗaba'a mai kyau wadda ta ke matika daga ƙaga gaba za ka ɗauko mana inda ya istin ba ka haika kulla mana gaba istin ba ta Hmm? Na? Tambaya? Eh, tambayar. A kawai wai alaƙar tarjama babin in. Alaƙar tarjama baban da hadisi yanzu misali ya ce baban izafata hul'idi salli rakatai. Baban da yake nuna in idi ya kubce ma mutum. Yanzu ai ka gan mutum ya je ya rasa juma'a. Me zai sallata? Raka hudu go. To yanzu ya ce in idi yau ka je idi sai baka samu idi ba. To shikenan sai ka yi raka'a biyu. an je idi ya kubci ba samu ba idi sai ce to he ayi raka a biyu wa alaikun salam aha mhm ya nuna mhm maimaita ma'ana manzala sassan ba samu idi ba a su mata to ai manzala salasalan ma yana gina kamance ta ce wani bai sassa mun tsaji'an a nan salasa yana kwance sai ya jiya fuska shi sai dai ba itin da ai in ka ce saboda tunda ya tardo su a gida kenan bustahi ba ko to ai manzala sallallahu ma yana ana kuma mine eh aha eh to da tace dakala alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam misali ko ai a karkar ina hadisi yake Mhm. Mhm. To kaga a can gurin wai gaba da fatsaja ko alal firashi ka gani ko wa hawwala wajhahu ma'ana yanda suke nan kawai tare ne suke ba daga baya bane ya shigo alaikum salam a kaka ce ‘yan mata ‘yan yara mata. Su waɗanne, su yara. To su yara, ai su yaran ba wajibcin sallah kansu, su kawai suna daga baban waɗanda yanta yanzu da ana zance an dawo ne daga idi ne ai wannan shigo da aka yi duka an ji an yi idi ne ko? Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. kamar ko a yaushe wajen ne a waya ne kare ko koko amsar da wannan ya bada ita ce zainuddin ibn munayyar ita ce gabayen da ya kalla eh daga amsoshin da aka bada wannan gaban ya kalla ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu minan kina ayyamu idin ne kaga ayyamu wannan kwanuka din daya bin wannan uku kaga ai kwanuka ne na idi to ya nuna in rana farko ta kubce maka to kenan me zaka yi nabi tunda an ce ayyamu ne na idi kwanuka ne na idi kuma me yasa shi idin ya zama idin ai dan saboda sallar da ake a idin go to kenan tun da ce ayyamu idi kenan yau idi ne gobe ma idi ne menene sababin idin kuma sallah din ita ce sababin idi ita ce gabakin da Zainuddin ibn Munayyir ya bada abin nan wajen yi ga wallahi ta'ala ala insha Allah to an zo muku